إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى جواتاً dubu biyu da hudu a kalandar bature wanda ya zo sana goma ne tara ga watan goma shi ne tara ga goma ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar. Kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na ashifa da ta'arif hukuncin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In ba manta ba muna nan a cikin albabul awwal al-fasl al-thamin fi islam Allah ta'ala khalqahu bi salatihi alaihi وولايته له ورفعه العذاب بسببه باب الحاج حسن لا تقف درسنا درسنا زي ما شاءكم الفصل الثامن حسن لا تقف في إعلان الله تعالى خلقه بصلاته عليه أنا رجع الله تعالى يجعل التساء irin talati da yake yi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wilayatihi lahu da kuma irin zubinta da kuma wilaya da ke tsakanin Allah ta'ala da manzonsa Muhammad wa rafihi al'azab bi abadihi da kuma yadda ya ɗauke azaba a wani lokaci akan wasu mutane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin su yana tare da su قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wannan suratul anfal aya ta 33 Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzon Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam لوكسين ده كافرستك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم لك اللهم إن كان هذا هو الحق يا الله إذا ون اللساتي ده ون منظور ده كأيكو ده ون المسلمتي ده كتي أيكو عند السياني ليه كما تفكي تفكي الله في اليوم أما لو تتحقوني يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا تجارة Allah idan wannan littafi da wannan manzo da wannan musulunci da ka aiko tabbas ne sai ka aiko to Allah mu kuma kai mana ruwan duwatsu daga sama fa amtir alaina tijaratan min as-sama aw istina bi azabin alim kuka zo mana da azaba ne rabbi هنا الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم sai Allah ta'ala bai kasance ne yi musu azaba ba saboda kana cikin su kuma malamai suka ce wa an tafi hun hun kan sama yake komawa yana komawa kan kafirai ko yana komawa kan muminai da manzo Allah yake rayuwa a cikin su mutukar annabi yana da rai Allah bai saukar da azaba ba ha to shi ne yake malamai sun yi magana biyu a nan wasu sun ce mutanen makka ake nufi ba wa an tafihim sannan kuma ma'anar ɗauki azaba din abin da ake nufi in wasu malaman na tafsir suka ce ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta muqimun baina abharihim mutakar tana tsakanin su da rai ma'ana tana tsakanin su a zaune to Allah ba zai mutu azaba ba ibn Abbas ya rasu wannan sannan shekara na biyu wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta hayyun Allah ba zai mutu azaba ba tana da rai shi abin da Sulaiman ya faɗa waɗanda kuma ake nufi in an ce mu'minai ake nufi an kuma ce a'a ana nufin kafirai Allah ba zai musu azaba irin wacce saukarwa waɗanda suka gabata ba sai dai ce a fakullan akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadtu fiha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون Allah yake fa an irin azaba da yawa al'ummatu da aka aiko musu manzanni suka kallata sai ke bawa annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari duk kallon lashi da kuma nuna masa yadda ɗabi'ar kafirai suke ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qabli babu wata magana da za a gaya maka mai ciwo mai zafi mai raɗaɗi mai tada hankali a ce annabawan da suka gabata sai an gaya musu irin waɗannan maganganun wanda akwai wulaƙanci a cikin su da cin mutunci da reni da fasara da rashin sanin girman Allah da manzanninsa to da haka lallashin sa ake shi ma ya haƙuri da irin abin da zai ji daga bakin wawaye waɗanda ba sa san addinin Allah ya ci gaba kuma ba sa san addinin Allah ya ainihin ci nasara shi ne yace ai ma kunta bi makkata mutukar tana makka falamma kharaja an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين yace lokacin da manzon Allah ya fita daga cikin birnin Makka kuma ya zama wasu sun wanzu daga cikin muminai da su yi hijira ba nazala sai Allah ya faɗa da aya ta biyu yace wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ainihin Allah ta'ala bai kasance mai musu azaba ba alhalin suna neman gafara wato halin biyu ne hali na ɗaya zaman manzon Allah a cikin su wa ma kana Allah li yu'azzibahu wa anta fihi wa anta fihi alhalin kana cikin su wal waw waw alhal anta mubtada wa mabni ala al-fath fihi jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar wal jumla fi mahalli nasb al-hal Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su ko kuma yace wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah ba kuma me yi musu azaba bane nan sai ta yi da shi ga ismu kare kun yu'azzibahum nan kuma mu'azzibahum ba ne musu azaba bane wa hum yastabiruna alhalin suna neman gafara shi anan alhalin suna neman gafara din nan malamai suka ce to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira wasu mummunai suka wanzu a cikin garin Makka to sai Allah ya saukar da wannan aya dalilin da yake wa mata nan Allahu mu'azzibahum hankali yana komawa in wasu malamai kan kafirai kan ya tsakiru kuma yana koma kan mummunan da suke cikin Madina shi ne fassara ta ɗaya da aka yi akan ma'anar wannan wa ma kana Allahu mu'azzibahum kan ya tsakiru an mata fassara biyar na ɗaya wa ma kana Allahu mu'azzibal mushrikina wa fihim man qad sabaqa lahu an mu'mina Allah ba zai yi wa kafiran azaba nan take ba saboda ya kaddara wasu ba su musulunta daga baya domin kafirin ya yi istighfari ma ba za a karba ba tun da istighfari sharafin sa sai mutum ya musulunta ha sai kenan wannan shi abin da aka rawaito daga Ibn Abi Talha daga Abdullahi bin Abbas wanda malam Zajjaj ya dauki wannan fassara fassara ta biyu wa ma kana Allah mu'azzibahum وهم يستغفرون الله باني مس عذابا بني الحال سنا من غفر الله فإنهم كانوا يلبون ويقولون غفرانك وكن كسن في سنا ين تلبية سنا سوى الله من مغفرك كنت وانا قولي بإيتي إيه دومين أيهم استغفار الأرض كمبابل الثالث وما كان الله معذبهم يعني المشركين وهم يعني المؤمنين الذين بينهم يستغفرون Allah ba zai yi wa kafiran azaba ba tun da muminai suna cikin su suna neman istighfari sun ta albarkacin wa kenan sun ta albarkacin muminan da suke zaune a cikin to dalilin yan tasiru na din a wannan fassara ta uku yana koma kan muminai wannan ma ruwaito shi daga Abdullahi bin Abbas da Bahar da Ibn Malik hada ambali yace wuce ko bi kitabu ba'dhum an tuffanta su ne da tashin tuffar wasu su لأن المؤمنين بين أظهرهم فأوقع الأمومة على الكفور. لا تقول ba za a yi musu azaba ba alhalin suna neman gafara ana nufin iya muminai kadai wato an yi salatul umum ana nufin khas da shi ko kuku wannan shi ne fasara ta uku fasara ta hudu wa ma kana Allah mu'azzibahum wa fi aslabihim man yastaghfiru Allah Allah ba zai musu azaba ba yanzu ya halakar da su domin ya kaddara a cikin tsakansu wasu za su fito waɗanda za su bauta wa Allah domin dukkan waɗanda suka yi adawa da annabin nan tsananin adawa su da Allah ya kaddara a cikin ƴaƴansu kuma aka samu guraben musulmi kamar Walid bin Mughira ya ba Khalid bin Walid kamar ainihin Abu Jahal ya ba Ikrama bin Abi Jahl wanda waɗannan sahabban guda biyu suna cikin manyan sahabban annabi masu daraja amma kuma iyayensu lokaci guda suna cikin manyan waɗanda suka faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama suka suka hana shi ko kuma suka tsaya ayin da kasuwa musulunci ba zai yi ba ma Allah ya kai da su ya tabbatar da addini kuma da takuba ƴaƴan su kun ga wannan shi ne fasara ta hudu da aka yi fasara ta biyar ana ma'ana lawun tattaru da za su nemi gafara lama azabahum Allah da Allah ba zai musu azaba ba walakinnahum lan yastaghfiru hatta haqqul aba da sun nemi gafara Allah ba zai musu azaba ba tun da mutum nemi gafara ba sun yi mai kenan kan ya ma saukar musu da azaba wannan fasar da take wacce imamu tabari ya dauka ya amfani da ita cewa ita ce safarin jaye cewa da sun nemi gafara to da Allah ba zai musu azaba ba kenan ya yake yi kenan tun da musu nemi gafara ba sun kusanci a saukar musu da azaba وهذا مثل قوله لو تزينوا لعجبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله يسمون ماذا ذاك واري. كمن يجي كتنبلتي ku fita daga cikin kafirai ya zama sai iya su banda ku a cikin su Allah ya kidara tantana wa kafirai azaba mai radadi wa qawluhu ta'ala wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun in banda wasu maza mu'mine da wasu mata mu'mine wanda ba ku san su ba wato suna zaune a cikin kafirai amma ba ku san su ba Allah subhanahu wa ta'ala yake wato da za ku ta tantancewa da an tantana wa kafirai azaba mai radadi حتى تنفع البركة الزمن من أكتوه فلما هاجر المؤمنون لقد إن المؤمنين فكر الهجرة نزلت سورة آية سوكتك وما, ك... وما لهم ألا يعذبهم الله يزعف ألا بزيهم عذابا ما تم يجريتوا يزعم ألا بزيهم عذابا معنى ألا بزيهم عذابا يزوك سورة تسن في وصي إن أجل تبادر إلي إلي وكهذه الآية أجازت تأجيبهم wannan aya ta nuna za a yi musu azaba wal ula makadzali aya farko kuma ta nuna ba za a yi musu azaba ba wa hal murad bi hadha al azab al awwal am la ana nufin azaba farko ko ta biyu hadima annahu huwa al awwal azaba farko ce ake nufi a wannan aya illa anna al awwala in kana bi shay'ain sai dai azaba farko da ta sauka a kan su ba saboda ɗayan biyu saboda biyu kawai nabi sallallahu alaihi wa sallama kudin annabi yana zaune a cikin su duk san da Allah zai halakar da alƙarya sai ya umarci annabin ta ya fita nabi wa qad kawlul mu'minina al-mustaqimina bainahum nabi akwai mu'minai da suke neman gafaran Allah suna zaune a cikin su saboda waɗannan dalilai guda biyu Allah ya jinkirta musu azaba har sai da idan ke su a ranar hadar ran ma wa qa'a tamyizu bil hijra wa qa'a al-azabu in baqina yawm qadri lokacin da aka tantance sai aka zo aka gwamza a badar aka kankana musu kudin azaba da takobin sahabbai aka kashe saba'in aka kama saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tara masa mutan gawawwakin waɗannan mutum saba'in wanda su ne kamar wato majalisar ƙoli ta kafircin maka ya tsaya a kan gawawwakin su duk da su ba su dare an kashe yake musu abin da yake a tattara su a zuba a wata tsohuwar rijiya aka zuba sai tsaya a kan sai sai cewa sai kun gami da Allah abin da Allah yake muku alƙawari gaskiya ne cewa in kun saba mu kun kangare mu kun mun tawaye zai kama ku muku azaba kun fara tafiya da wannan sai Umar ya tsaya yake cewa kuna jin abin da yake cewa ake kada kake nan baka ji su jin abin da nake faɗa ba ma'ana Allah ya jaddada su wannan magana tawa ina da dama ina ma sun ji ga ki duka bai fi sakanni ko mintuna ko awanni da kake su ba in faɗa asara ta dindin har abadan abadan dan wuta ne su saba isin nan kawai da zai shiga aljanna har abada saboda sun fito su yaƙi annabi su yaƙi musulunci su yaƙi sahabbai aka kashe su saba وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ولن سين متي بيان ومتي بيننا أبن زي بينا wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen Allah wa dirhatahu al'azaba an ahli al-kafar bi sababi sawmihi da kuma sun kuɗe wa mutanen maka azaba saboda annabi yana cikin su thumma qawlu ashabihi ba'dahu baina azhurihim sannan kasancewar sahabban annabi suna tare da su shi ma ya jawo musu jinkirin azaba da rashin saukarsa da wuri falamma khalat makkatu minhum lokacin da maka ta wayi gari babu sauran muminai duka sun yi hijira sun koma madina azabahum Allah ta'ala sai Allah ya musu azaba bi tasliqil mu'minina alaihim ya tsora muminai ko ba muminai cikin nasara a kansu wa ghalabatihim iyyahum kuma ya ba su rinjaye akan waɗannan kafirai wa akala fihim suyukahum kuma ya hukuntar da takubban sahabbai a cikin su ma'ana ya zartar da hukunci sahabbai suka tafi mata da su wa auratahum ardahum ya kuma gadon musu da gonakinsu da lambacinsu da kuma ainihin filayensu da kangunansu wa ziyarahum da gidajen da suka gina duk Allah ya gadar da su da mu'minai wa amwalahum da dukiyarsu na dabbobi da shanu da raƙuma da tumaki da awaki da dukiyoyi iri-iri Allah ya gadar da su da mu'minai وفي الآية أيضا تاويل آخر أقول تفكر بأتي ما وأن الآية إن بايا وسما لم يتاو إشكو وسما تاو إن ثورا بلا هدن حدثنا القاضي الشهيد أبو علي أن تسمع أتي مصر يمكن فينا تسمع الشهيد رحمه الله تعالى بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل بن الخيرين وأبو الحكيم والسيرة قال حدثنا أبو يعلى ابن جوز الفرة حدثنا أبو علي الحجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو عيسى الترمذي الحافظ حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي برجة عن أبي موسى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي ألا يا صوتا منجا واتو أمانة غدادي أكن الأمة وانا حديثي بعيد لسبب الإسلام إلى ابن إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم بعيد في يجاو في حديث يزعم يروي يجي أنزل الله علي أمانين لأمتي ألا يتوكل من الأمانة دي لأمتي تبغى الأمة تبغى الأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الله تعالى بامينك عذابا بني الحال كان سكنت ko kana cikin su da ma'anar kana da rai ko kana cikin su ma'anar kana cikin garin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba mai yi musu azaba ba ne alhalin suna neman gafara a ɗaya fassara daga cikin biyar ɗin nan da muka yi a kan wani ya sabbiyo. Har za mu baiki ita idan ya tafi tarattu fi kuma istighfara sai da ban muku istighfari shi za ku dinga yi kuna neman ku kusa daga azaban Allah wa nahwu minhu ilim wa qawluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yake ya kai wannan manzo ban aiko ka ba sai jin tsayi da talikai jiya manzon Allah jin tsayi Qur'anin da yazo da jin tsayi sunnar da yazo da ita jin tsayi shari'ar da yazo da ita jin tsayi dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi jin tsayi ne ga mu'minai jin tsayi ne ga waɗanda ba mu'minai ba ma domin ana iya yin shirmu da su ana iya karɓar jirgiya a hannunsu ana iya yin jirgina da su wanda duk musulunci ne da wannan tsarin hukunta hukunta din ana iya musu afuwa ana iya yin kaza duk ƙarƙashin musulunci ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin قال صلى الله عليه وسلم انا امان باصحابي yake ni aminci ne ga sahabbaina sahabbai su bamu labari a wannan hadisi sahihi wanda imam ahmad ya rawaito shi da ainihin wato a imam muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare sai fito ya kalli sama ya ga saurari ga sunan farkon a sama har da sun cika sama suna haske sai ce taurari su ne amincin sama duk ranar da taurari suka tafi to sama abin da aka yanke masa hukunci zai sauka a kan aikin kawaki bin hakan yake kuma nuni aminci da sahabbaina da na tafi to abin da aka sahabbaina alƙawari zai sami ku shi da dalilin faɗan wannan hadisi wanda imam musulun da imam ahmad suka rawaito wasila abin da ake nufi amana ne ko aminci ne ko tsari ne ko kariya ne ga sahabbanka min al-bid'a daga bid'o'i mutukar annabi yana da sallallahu alaihi wasallama ko bid'a ba za ta bayyana ba dan tana bayyana da ya ji labari zai je za a kawo masa labari kuma zai soke ta saboda haka duk annabi sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbai ya ba su kariya daga fitowar bid'a ko kullata a tsakanin wasila min al-ikhtilaf wasu ka ce a'a abinda ake nufi bayan kasancewar kariya ga barin Allah bid'a kuma kariya ne ga barin sabani duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan to ba yadda za a yi sabani wanda ya jama'a sa wanda ya jama'a sa wanda ya kungiyar sa wanda ya kungiyar sa wanda duk ne ya jawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga rahaman Allah amma ya ban mana abin da yake in mun rike shi ba za mu fata ba mun kira da Allah da sunnarsa yake ba za su rabu ba sai sun same ni akan kausara abai kausara kuma yake littafin Allah wa ikrati ahli baiti littafin Allah da gidana saboda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku fassara alqur'ani awa 24 na kowace rana a cikin gidan manzon Allah dai yake da karatu shekara nawa kaga ni ikra fi ahli baiti gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ka soka da inda biyar na rayuwa annabi a cikin gidan sa aka rozo kun ga ashe maka daukar ani ba gidan annabi ba za a iya fassara shi ba yanzu Allah ya ce a wankan da na ba waye zai iya fassara mana yadda ake wankan janaba ko da na Aisha ta nuna zan Allah ban daki suke wanka tare mama Maimuna na na Hafsa suke wanka tare suka ce mana ga yadda ake wankan janaba ko da ba dan a cikin gidan sau da ba a san wannan ba cikin sun kanciya cikin sun kaza duk abin da ya shafi mu'amala na yau da kullum an yanke su ne daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga aka hada qur'ani da gidansa shikenan gidan shi ne fassarar mu ذكر القرآن واذكرن ما يتلى في ماذا؟ في بيوتكن من آيات الله والحكمة ma'ana ku tuna abin da ake karantawa a cikin ɗakunanku da Allah yake ake karantawa a ɗakunanku a cikin kuma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ne ake karanta hadisan manzo Allah a cikin ɗakunanku da kuma alqur'ani al-hikma anan yana nufin sunar annabi al-kitab kuma yana nufin qur'ani ومن الفتن كما النبي صلى الله عليه وسلم كاريا ne gaban fitina mutukar yana nan fitina ba su bayyana ba da an yi sabani an kawo gaban su sai wani ya faɗi mai gaskiya kuma ya faɗi abin da ya fi dacewa a قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية وهو باقي فإذا أميتت سنته فانتظر البلاء والفتنة sashin malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne aminci mafi girma matukar yana nan tare da mu sallallahu alaihi wa sallama wa ma damar sunnatuhu baqiya matukar sunnarsa tana nan raye ana aiki da sunnarsa ana yaɗa sunnarsa ana karantar da sunnarsa ana ƙaunar sunnarsa ana aiki da ita a huwa baƙin yana nan wanzu tare da mu in za ku mishi sunnatuhu in aka kashe sunnar annabi ana yaƙar sunna ana cin mutuncin malaman sunna ana yi musu ujiri ana wulaƙanta masu sunna kankan gurin bala a wanci kana da ku saurari saukan bala'i da fitintunu iri iri a cikin dukiyoyinku da sana'o'inku da mulkinku da kasuwancinku kuma kuna wulaƙanta sunnar annabi kuna cin mutuncin وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي حقيقة الله تعالى وملائكته suna yin صلاتي حديث إن الله وملائكته يصلون يصلون عن كاسر السيجا فئل مضارئين ليدل على الحال والاستمرار كل مما ينزل كما السيجا بدين جنده Allah yana yin salati bai tsaya ba mala'ikun kuma suna yi wa annabi salati bai tsaya ba shi yasa wanda baya yi wa annabi salati yayi asara guda biyar na daya yayi asarar kasancewa sunansa a cikin masu yi wa annabi salati domin ya tabbata a bisi manzo Allah ya ce akwai su mala'iku da suke tafiya suna bi kwararo kwararo lungu lungu sako sako lalle filin lokacin suna rubuta sunayen waɗanda suke mun salati kuma duk inda kuka ke min salati salatin ku yana isuwa zuwa gare ni wani mutum baya salati ko ya samu wannan ba ita ce asara ta farko da wanda baya salati da annabi asara ta biyu wanda baya wa annabi salati shi ya shiga wuta sai hadisin da annabi yake amin amin amin amin cikin ukun nan an fassara ɗaya da cewa wanda ya ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi masa salati ba to wannan mutum wato ainihin in ya danna wuta ko aka danna shi wuta a danna shi kan kullata inda ba zai fito ba na uku ainihin asara uku ga wanda baya yi wa annabi salatu sallallahu alaihi wa sallama shine addu'a da annabi yake rajima an furajin ko rajima an furajin an girmiza ko an tagargaza ko an nauki ko an fasa ko an zaman malashi a cikin ƙasa hancin wanda ya ji an ambaci manzon Allah da yi masa salati. Asara ta ainihin wato hudu shi ne wato kasancewarsa cikin marowata. Sai sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci ne kai kan marowaci wanda ya ayyana ya ambaci sunana domin salati ba. Sannan asara ta ainihin wato biyar ya kauce wa hanyar aljanna. Ya ce man nasiyar salatu alayya aqataha ayyukan aljanna. wanda ya manta yi min salati da ya kauce mu hanyar aljanna wannan shine a samu da za su samu mutumin da baya yi wa annabi salati guda biyar sannan ga babban asara shine ba zai samu ninkin da ninkin na ladan da ake samu ga wanda ya wa annabi salati kafa ɗaya ba kawai kafa ɗaya kafin sai wa annabi salati Allah zai ma goma kuma zai baka daraja goma ya kanka ma zunubi goma ya ƙara ma promotion goma صلى الله عليه بها عشرا وكنا وانا ينا فاواني جماعتين ثلاثي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثي جاء النبي إلي جوني أقوينا سنة أقوينا بدعة ثلاثي نسنة سنة كيف بسيجر جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوير بكنفة هنا متي شاوي ثلاثي متي شنجنت ثلاثي متي جريد ثلاثي متي أوريجينال ثلاثي ثلاثي ثلاثي wanda yake da ainihin visa daga Allah ta'ala don sahabbai dukkan su larabawa ne da da ka ake fassara qur'ani ko kuma yadda aka ga dama ake fassara lokacin da wannan aya ta sauka inna Allah wa mala'ikatahu yusallun inda larabawa ne sun san ma'anar da ake nufi yusallun يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخوات الجدة يجيء إلى ناس كل العربة العربة جيكو كل العربة وكل العربة نجيس كل العربة وهذا فجاء لا ينسي مستسلم أبن العرب يقول شعبا فأما قلت أبن بغن ينسي أكبا تبعي أكيد suka sanar suka ce ya Rasulullah inna Allah amarna an nusalli alayk a kaifa nusalli alayk suka ce Allah ya umarce mu na salati amma ya ake so mu ya kaifiyar salati ne ka duba cikin bulugul maram ka duba cikin ahadari ka duba cikin asmawi ka duba risala ka duba ibiya ka duba mustafar duk inda aka kawo inda za a yi annabi salati to wannan shi da ake kawo saboda ingancin kama ya zama shi ake a tafiya kuma ka san salati a tafiya amma ba kai salatin ba idan ta tafiya ce sallar ba kai ba amma malin ya ce mutahaji ne yin salati a cikin sallah amma amma mutahaji ya ce yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ya fi ƙarfin mustahabi wajibi ne wanda zai iya rushe sallar ni na kuma na fi goyon bayan imamu shafi'i a kan wannan matsala haka mu daɗin mu ɗan أبان الله تعالى قبل نبيه الله تعالى يا بين درجة النبي بصلاته عليه بيوم صلاة بيته مطا ثم بصلاة ملائكته وثم صلاة جملائكته كيوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه وكما أمر سباينسا فسجون لهم الصلاة لجنم هجوة تاتي القيامة بعد ديوان التاتي فجمع تسليم بكاد بسهوجة تسجبا وقد حكى أبو بكر بن الصورة أن بعض العلماء كان ما لم يكن جمالا ابن الصورة أول قوله إذا جسوس يا يتاويني ويا يفسر ومعنى ديته وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أنا أمكن يحيي إدونا أتكن صلى والصلاة إلا أن فسرت للصلاة كل معلم يفسرت للصلاة إن الله يجي مطا على هذا معنى أكن وأن فسر مثل الصلاة إن الله يجي مطا أي صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة وأن وتفسرت لبن kamar hadisin ya kuma tsuri a kan Allah ta kalla a cikin. Wasalatu min al-mala'ikati wa minna lahu du'a'un. Addu'ar wato salatin da muke yi mu da mala'iku addu'a muke yi wa annabi Allah ya ƙara masa promotion da daraja. Wa min Allah azza wa jalla rahmatun Allah kuma ta'ala rahmatu yake da ɗaukarwa a kansa. Wa ila al-salluna المباركون سنة البركاني وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة منظر الله صلى الله عليه وسلم يا بمبن في مكان لفظ صلاة لكم لفظ البركة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك إذا بمبن صلاة البركة salati ta kowa ko suka ce rahama malamai suka ce a'a ai rahama da manuwa ce ga kowa wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma an shi ne ma rahama shi kanka rahama ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'ana ba a cewa ai Allah ya masa rahama a da ya masa rahama ce sai dai ƙarin daraja da ɗaukaka sallallahu alaihi wasallam da haka ne ibn abdul barri da imam an-nawawi a cikin al-azkar suka rabbi da masu fassara salati da rahama cewa rahama daban salati daban mun kan ta ajiya mu ake roƙon Allah ya mana rahama amma irin ta hakirin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ƙarin daraja kuma an mutu rahama ya sa muka ce kuskure ne da ake fassara salati da sura sai dai a fassara shi da ɗaukaka in ka ce an ce salati sai ka fassara shi da ɗaukaka ba da sura ba domin kalmar tsira suna nufin akwai wani abin tsoro da ake jiye masa ake roƙon Allah ya fitar da shi daga wannan abin tsoron. Mun kuma mun san ba wani tsoro da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji tsakanin sa da Allah. Ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ba shi da faduwar gaba kan cewa za a yi masa rahama ko ba za a yi ba. Mun muke da wannan faduwar gaba. Mun musulmi mun da faduwar gaba cewa za a yi mana rahama ko ba za a yi mana ba mun fi sa za a yi mana amma dai akwai kauku daraja amma annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ma daga cikin sahabbansa an tabbata musu sun shiga duniya ɗan aljanna to wanda yake rabon aljanna yaya kuma ya tabbatar wanda yake zan je kofa aljanna in dan kasa a tambaya waye in ce muhammad ne a ce sai aka umarta in buɗe wa kada in buɗe wa kowa kafin zuwanka ma'ana ga wani mutum zai ganganci ya ga jama'ar sa ya tafi wajen aljanna ga mala'iku za su kasa kafo shi da shi da jama'ar sa wanda ake aka so su fara buɗewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan yana nuna mana cewa ainihin alfarar salati shine ɗaukaka da tsarin daraja amma ba wai a tsira ba kuma yadda kuke fassara da ku da yanki islamiyya shine malam yace wa minna wa sanadkuru hukm as-salati alayhi wannan fa ba babu salati ake ba babu salati yana tafi duk kamar da kuke kai a kan ma'anar salati da ta kaka kansa sai mun zo muna nan da jala'ul afham fi salati ala sabil al-ana wa zakara babu mutakallimin fi tafsir al-huruf ka aya ayin sad wasu daga cikin malaman nan na mutakallimina wato masu tafsiri ko masu ilimin kalamu eh sun fassara ta kaya a yunfa da wata fassara da suke sabuwa domin kamar yadda muka ce muna tare da Imam Suyuti cewa dukkan hurufan da aka buɗe sura da su da irin waɗannan siga ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah haka da an ja su fassara da ta fi sauki ka ce Allahu a'lamu bi muradi to sai wani kuma ya fassara da cewa annal kafa min kafin aikin ayatin lahi da nabiyyi wai kafin tana nufin kariyar Allah ga annabinsa yake alaika Allah bi kafin abdahu wa Allah bane mai kare mai kiyaye mai kasance mai tsare bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ha'a hidayatuhu lahu yake haɗin kuma yana nufin shirya wanda ya masa wa ya hadiya ta siratun mustaqima ya shiryar da kai ta farki madidi hadan ya dauko abin ce nemo wani abu irin wannan malamai suka ce irin wannan fassara bai kamata a dinga yi wa Qur'ani ita ba domin wani kuma zai iya zuwa ce kafin nan ana nufin kaza ya din ana nufin kaza ya din ana nufin kaza abin nan ana nufin kaza kamar yadda in cewa suka ce kafin yana nufin Karbala to gani to ko aka ba shi dama sai zo kawai ya nufa cikin qur'ani kawai ya dauki wata ma'ana ya juya sai ba da ita zuwa ga ma'anar da ya ga yana bukata shi qur'ani ya zama abin wasa kuma walla ta'ayiduhu ya din kuma karfafa shi kara wa ayyadaka bi nasrihi ya karfafa ka da wato nasararsa والعين حكمته له قال تعالى والله يعصمك من الناس Allah ya tsare ta ga barin sharrin mutane wa salatuhu alayhi qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi wa qala ta'ala wa in tadhahara 'alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu Allah yake in kun game kai a kanka suka taimake ke ya wajen wato wato abin nan akan Annabi sallallahu alaihi wasallama to ku tuna hakika Allah shine maulansa wannan aya ko wannan sura suratul tahrim ta sauka ne a kan abin da ya faru a gidan annabi ni da yadda Allah yake kauna annabinsa a cikin gidanka ma tsakanin da iyalanka ma wani abu ya faru sai Allah ya shige sani maka kuma da a ce akwai wani sirri da za a ɓoye da an ɓoye sirrin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba fito da shi ba amma sai da wani abu ya faru a ɗakin annabi tsakaninsa da matansa amma Allah ya ba wa duk duniya kisa ta abin da ya faru malamai sun yi fassara biyu a kan wannan wasu ce akwai hafsa sai ta yi tafiya to akwai wata saƙa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wuta nan suna zaune sai ta hafsa ta dawo sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wannan saƙa ta din sai kuma kiran sai a abin nan ta ji daɗi cewa ya za a zo da saƙa a tsaya kuma a ɗakin ta ko a rumfarta ko a wurin zamanta a ajiye mata saƙa ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake mata to shi kenan dan ki ji daɗi ki tantan miki da hankali lallace ki na haramta wa kaina wannan sadaka amma kuma kuke ji wa kowa amma ita kuma da yake ɗan jafiyar na na aisha ce tana taki ita suka wajen na na aisha ce suke aikin kin ji abin da ya faru da kuma sai Allah ya saukar da wahayi ya ce matanka sun tattauna a kanka sun ce ka ba ni kuma na kare ma faɗan da abin da ya faru fassara ta biya ka ce maganar juma ce akwai ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce take talabin juma a ɗakin sa in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo ya samu wannan juma to yana son juma sai daɗe a ɗakin sa ana jira a ga yake nan ta yi dabarar da za ta zaunar da shi ya daɗe a ɗakin sa ana ɗan lafa juma ka ga sai hira kai Duka da matan suka gano su suka ya zami mu hana ta san wannan juma da daɗe a ɗakin wanki. da suka ce in yazo ɗaki su ce yana warin magafi magafi ƙaro duk abin da za ka huda bishiya ya fito sunansa magafi sai dai su suna amfani da ƙaran lalle suna da wani akwai ƙaro da muke tawada da shi ƙaro da ake kira yanzu kusa a ƙasashen larabawa ƙaro kuɗi ne inda Allah ya saka iya samun ƙaro buhu buhu ka samu kamar tirela biyu ka yi irin cutar da shi da ka kuɗin suna amfani da cikin abubuwa da yawa nuna kawai ƙaro daga wancan hula sai ainihin yin tawada ban san ko akwai abu da ake ba wannan da yawa an bari mutane amfani da shi sosai to wannan tsaro din kamar yadda mai lisanin arab yace duk abin da zaka huda bishiya ya taho maka kamar ya fito ya rufe to shi ake kira magafi to da wannan abin in aka jika shi zai zama kamar zuma in aka jika karo ai ta zama kamar zuma sai dai ta kankana ba za ta ji zuma ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin masu sai ta ce sun shirya da masu yin fulan sun yi mutum a tsakanin sun yi kuma ɗakin ce yana warin karo yau kuma ta ce ka wani ɗan ɗan karo karo na ce sai ce ana an yi ban wani amfani da karo ta ce akwai wani abu mai kama da ƙaro ya amfani da zuciya sai zuma suka ce yi a cikin zuman to da ya tafi ɗakin wancan masu ta faɗa haka to da ya ji haka to shi shi da yake ƙanshi wata sahabiya ta ce na kan zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudu sai in ɗan ka ci gumin sa ko da ɗiga a cikin kwalba idan an kawo min turare in na ɗiga wannan gumin sai zan nemi wani sinadari da zai rike kancin turaren haɗe zuwa mutuwar mutum. Ba a zuwa kanci ba. To kun ga a ce kuma ana jin wani abu daga gare shi dole ne ba zai ji daɗi ba. Ƙarshe da bara suka shirya su ana shi zama a wannan ɗakin yana daɗewa. Shi ne Allah ta'ala sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haramta kansa wannan kuma ɗin. ita kuma aka ce ta su faɗa kuma ta suka suka faɗa ina Allah ya tsawaita a farran na zuci na fa abu abuwa da ni hadisa mana ma na ta abdihi wa azu arahullahu alaihi an rafa ma'adahu wa an rafa abba shi sa aka ce duk wanda za ka ba da labarin tashin hankali ka ba da kibita duk ne tura ka kai wa matar sa ne to duk abin da ya gaya mata ne masa in ka je ba za ka zo ka ce ai ya ce kina kaza ya ce kina kaza ya ce kina kaza kuma za ka ji koma haka ita ba an suka faɗi na zanzanu a kan suka faɗi na zanzanu har na tsiya to in ka zo har ka farka dukkan labarin ka gaya masa suka sa shi ya biki ma an ta koma ita wanda ka ce duk abin da ka faɗa ma na zanzanu ne da wanda ma ba wani mahimmai ba ne sai muhimmi daga cikin su ne kawai ku shirya kaga an rafa ba'adahu wa a'arada ba'adahu don kace duk abin da ka ji za ka zo ka faɗa sai ka kare juma'a saboda haka wannan hikima su ta iya magana da kuma nuna mutane yadda za su dinga mu'amala da bakin sai ka fa'in Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika bahir idan kuka hada kai ko matan annabi ku biyu kuka ce za ku faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam to ku tuna kun san da wa za a yi faɗa fa'in Allah huwa maulahu na biyu wa jibrilu na uku wa talibin jini wani mala'ikar ba da zalika ba ne to in har a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa a duniya matansa a lahira wani dan abu zai shiga tsakanin su Allah ya shiga tsakanin faɗa ina da wani kan a waje wani bare ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya taɓa matansa ko ya taɓa gidansa ya kuke jin faɗa da Allah zai tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuce hafsa din ma don ya kuce hafsa kuke da sai ga jibrilu daga sama ya zo muku yace Allah yana umarka ta kamar da hafsa domin masu kace a duniya masu kace a lahira kuma tana yawan tsayuwar dare kuma tana azumi da rana don haka Allah ya umarce ka kamar da ita a fata fasil wannan hadisi ne inda الآية مولاه أي وليه وصالح المؤمنين وقيل الأنبياء صالح المؤمنين أكفي أنا نصف النبارة وقيل الملائكة حيث أنت أمر الملائكة أتنبا وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي رضي الله عنهم أجمعين وقيل المؤمنين على ذلك على ذلك إلا هل تك على ذلك تركوتين تبا من دائمين تبا وجه حالي عن النبي الفصل التاسع فيما تضمنه سورة الحج من كرامته صلى الله عليه وسلم أظن سورة الحج تتكر مدرجة جاء جرمان منظر الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ألا في حقيقة من واتو من كنت أغريت حكمت بينني معنى من ذاك بوتي بوتي بينني تحيا نكرا لتقاموا حتى تبقى wato kasashe da suka ci shiga addinin musulunci tun daga sulhu hudaybiya manzon Allah ya fara samun nasara daga yin sulhu hudaybiya har zuwa fatahu makka nasara ce ce ta tafi addini ila qawlihi ta'ala yadu Allah fawqa aydihim tadammanat hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi sun tattaro min fadlihi darajar manzon Allah wa sana'i alaihi da rabon da Allah ya masa wa karimu manzilatihi da girman matsayinsa inda Allah ta'ala a wajen Allah wa ni'imatihi ladaihi da kuma ni'imar da Allah ya masa ma ya qasuru al-wasf an al-intihai ilayhi wanda sukkantawa zai takaitu gabarin kaiwa matuƙa ko ƙarar da wannan wato darajoji da aka bashi a wannan sura فابتدا جل جلاله بإعلانه أن يا بينا وتيسار بينا جا بإعلانه سند في كنف النبي صلى الله عليه وسلم بما أباه له من الأباء البين ما أظن أن لا يكون جاء جلسه كنت بينانه بظهوره نهي وتبينا الدشي وكما كيف كاتي وغلبته على عدوه وكما نكرت بيقام وأكمل سياسه وقلول كلمته بأوكة كلمة وشريعته بشريعة وأنه مغفور له كما الله يتنسي وعيه تجافر غير مؤاخذ بما كان وما يكون ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما sai mun zo tafsiri can inda za a yi maganan haɓɓa har mu zo insha Allah da tafsirai a kan ma'anan wannan sura tafsiri sama da talatin da biyar a kan fassarar biyar da tsira raka Allah ma ta kada min zambika ma ta akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima insha Allah Shine malam yace wa ma yakunu da abin da zai kasance da abin da bai kasance ba in ma ya kasance din قال بعضهم شاكم ما لم يسكت أراد غفران ما وقع yana nufin ya gafarta abin da in ma ya afkur wa ma lam yaqa abin da bai ma afku ba ai annaka maghfurun laka sai kai an maka gafara ya ji garanti ce wa qala maskinu malam maskinu wanda mun yi tarjaman sa yace ja'ala Allahu minnaka Allah ya sanya baiwa da kyauta sababan ya zamo dalilin lil maghfirati da samun gafara وكل من عنده ذكر بوضع الله لا إله غيره با ولا إشهد تنسبه تابع للسياسة الله منة بعد منة وانا وتبلوات بايا أن وتبلوات وفضلا بعد فضل وتدرجة في بايا وتدرجة ثم قال فيك ويتم نعمته عليك كما الله زي تك نعمة عليك وقيل بخضوع من تكبر لك الله زي تسأل حتى وانت إلى تقول كيف ya wulaƙanta shi ya kuma damƙar da wuyan a gabanka wa ila bi shakki makka wa fa'i Allah zai baka nasara mutanen makan da suka kore ka suka fuska ya yanku raka kuma zai taimake ka wa ya fusi da kai masa gafara ma alama ku bi tamamin ni'matihi alaihi an kai bayyana masa da suka ni'imar sa ne a kanka da ku duka mutakarbi a duniya lahu yadda ya kaskantar da girman kan matsirinka a gare shi wa kudahu a hannun biladi alaihi ya kuma buɗe masa garin da kowanne muhimmanci a gare shi shi ne ina cin garin masa wa a habbiha garin da ya fi so lahu a gare shi wa rafa zikiri ya ɗaukaka ambatansa wa hidayatihi as-sirat al-mustaqima kuma Allah ya kiryar da shi ta farki madaidaici al-muballigha al-jannata wanda zai isu da shi har zuwa aljanna wa sa'adata da kuma samun arzikin duniya da lahira wa nasrihi nasran aziza da kuma ba shi nasara nasara wacce take madawwamina buwayayya wa minnatihi da kuma dalwarsa ala ummatihi akan al'ummarsa al-mu'minina bis-sakinati wa imanina huwa alladhi anzala sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim allati ja'alaha fi qulubihim wanda ya sanya ta a cikin zukatansu wa bisharatihim da bishara da ya musu bima lahum da abin da ke gare su inda rabbihim a wajen Allah ba'adu bayan kuma wannan sakina da zai ba su yudkhil al-mu'minina jannati jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dhalika inda Allah fawzan 'azima wa fawzihim al-'azim wa qamu lahum al-jirma wa la'afu anhum da kuma yi musu afwa wa kafri li dhunubihim kuma sikirka dhunuban mu'minai وهلاك أبيه في الدنيا والآخرة يكون هلاك جمته في الدنيا والآخرة ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما ولعنهم وبعدهم عن من رحمته da yake tsine musu albarka ya kuma nisan tasu daga samun rahaman Allah wa su ilmin kalbihin da kuma mugunyar ko mummunar makomarsu a lahira kuma kala inna arsala haka shahidan wa mubashiran wa nadira mun aika ta shaida mai bishara da aljanna mai gargadi da wuta al'aya fa adda mahasinahu Allah ya ambaci ko ya kirga wato darajoji da matsayi na manzon Allah su ne mahasin darajoji wa khasaisu da kuma abin da yake barci da su na daraja min shahadati bi ala ummatihi wa nafsihi yadda zai ba da shaida akan al'umma sa da kansa bi tabanihi wa salatu lahu cewa ya isa musu da sako sauran annabawa mu ne shaida su amma annabi shi ne shaida mu fa sai kan ga jikina min kulli ummatin bi shahidin wa jikina kisa ala haula'i shahida وقيل كاذبا لهم بالتوحيد هي لما شهد أخوت لتوحيدي ومبشرا لأمته بالثواب وسيد بشارة زحام الربوع على الأمة وقيل بالمغفرة وكما بشام الجابرة ومنذرا كما سيد لتركتي أبو وفيد الأذى دول ليكن جريوسا ya adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai maka gargadin cewa su dan wuta ne inda yake ba wa ila mu'azzira min ad-dalalat yana mai jan kunnen su da bari su gabata ya nukmina billahi dan ya imani da Allah kuma bihi sannan ya imani da manzon Allah man kaba qaddahu min Allah husna wanda ya rigaya alƙalamin kudura an rubuta masa komai rabu wa yu'addiruhu kuma su girmama manzon Allah su ji nauyinsa ay yudillunahu su ɗaukaka shi wa ila yansurunahu su taimake shi wa ila yubaliguna fi ta'zimihi sai ƙoli ƙoli wajen girmama shi ويوسره ويوسره كي يجرم منظر الله أي يعظمونه يجرم ماتي يجرم ماتي وقرأ بعضهم يعززوه بجاءين من العز حيث ثابتنا والأكثر والأبهر أن هذا في حج محمد صلى الله عليه وسلم وأن تلك أنا مجال منظر الله ثم قال ويعززوه وأنه كما كان الله يجرمه هذا راجع الى الله تعالى ومن كان الله يقوم قال ابن عطاء فيما من ترجمته جميع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السوره نعم Allah ya tattara wa manzon Allah ni'imomi da ba su da iyaka a cikin wannan sura ita kadai muhtalifatun daban daban daban daban min al-fasil mubin tun daga bashi nasara akan mutiyarsa wa hiya min a'lamil ijaba wannan wato wata alama ce ta amsa addu'a kira da kuma wato ba da gafara wal mafsiratu wa hiya min a'lamil mahabba yin gafara kuma da yafiya alama ce ta kauna ko wa tamamin ni'ima suka ni'ima kuma wa hiya min a'lami al-istiqam suka ni'ima kuma alama ce ta kebanta mutum da ba shi wani matsayi na mutum wa hidaya ita kuma hidaya wa hiya min a'lamil wilaya ita kuma alama ce ta wilaya tsakaninsa da Allah al maghfiratu tabar'atun min al uyub mun gafara kubutarwa ne daga ne daga lokuta da aibobi wa tamamul ni'mati da kuma cikar ni'ima iblagu darajatul kamila wannan kuma isuwa ne ko kaiwa matuƙa ne ko isarwa ne zuwa ga daraja wacce take cikakkiya wa hidayatu ita kuma hidaya wa hiya da'awatu ila al musa'adati wannan kamar kira ne zuwa ga mushahada ganin daraja da ɗaukaka da matsayi da kuma ganin abin da Allah ya ba shi na malakutu samawati wal ard na Allah da kuma irin matsayin da shi Allah ya ba shi wa qala Ja'far bin Muhammad Ja'far bin Muhammad shi ma yayi bayani yace min tamamu ni'matihi alayhi yana daga cikin ni'imar Allah akan manzonsa an ja'alahu habibahu ya sanya shi habibahu bal khalilahu يما وسع حبيبه يقوم خليله لكن إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ألا يا ميدني بطل مطولنسا domin habibu karamin masoyi khalilu babban masoyi to da a wasafa shi da habibullah ko a wasafa shi da khalilullah wanne shi khalilullah khalilur rahman yace da kuntu muttakhizan khalilan ghayra rabbi لاتخذت أبا بكر خليلا وأقسم بحياته ألا يرد إذا رأيوك لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ونفق به شرائع غيره كما يسوك شريعة التوراة الإنجيلة بالنبورة تجد لتستفيد تتجباتا بأيكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى المحل الأعلى وكما أو هود في زوا زمتأي مدرسكي في إسرائيل يتفدسي وحسبه كل إراجي وكما تيايش أو جمع إراجي يجي سمم بطل يوسف سمم بطل يجي إنت الله يتوجي har yana jin ƙara a ƙaramin kudura da yake rubuta abin da ke faruwa. Hatta ma zagal bakar wa ma baza, ai ya zama ido bai bushe ba, bai kauce ba bai ainihin karkace ba, kuma wa ma baza ko bai wuce gona da iri ba. Wa ba aka hu ilal ahmar wal aswar. Kowane annabi ana aiko su ila jama'ati bi khawfa da isa ilal nasi amma. Wa halla lahu Allah ya halatta masa wani ummatihi al-ghana'im ya halatta masa cin jarima wa ja'alahu safi'an mutafa'an me ceto ne shi kuma abin bawa ceto ya Allah muna roƙon ka sa mu cikin ceton annabi wa sayyidu walad adam kuma shine shugaban ɗan adam ana sayyidu walad adam wala faqa wa qarana dhikrahu bi dhikrihi wa ridahu bi ridahu ya kuma hada ambatansa da ambatansa yardarsa yardarsa wa ja'alahu ahada rukunai tauhidi لا إله إلا الله محمد رسول الله kaga tauhidi yana da tuttuke biyu tuttuke ɗaya na ɗaya ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah tuttuke na biyu ba za ka bi kowa ba sai manzon Allah shi Allah bauta za a yi mashi kaɗai shi kuma manzon Allah biyayya za a yi mashi kaɗai to wanda ya yi wa Allah abokin tarayya shi ake kira musulunci wanda ya yi manzon Allah abokin tarayya shi ake kira ɗan gida kama rubi yake halakar da jama'a shirkin da bid'a shirku cikin haƙƙin Allah bid'a cikin haƙƙin annabi idan muka ce ni nake la ilaha illallah me nake cewa ba zan bauta wa kowa ba sai Allah in sai ma kai da to mun hada a asali daya babu da sabani a asali daya ko da dawo asali na biyu Muhammadu Rasulullah to za mu bauta wa Allah yake annabi yake ka yadda kamar yadda kai ga ba za ka bauta kowa sai Allah ba haka kuma ya kamata ka yadda ba za ka karɓi shari'a daga hannun kowa ba sai manzo Allah in ba ka ba tauhidin ka bai cika ba la ilaha illallah ba zan bauta kowa ba sai Allah Muhammadu Rasulullah zan bauta Allah yadda annabi ya koyar idan ya yadda ba zai bauta kowa ba sai Allah amma ko ba yadda annabi ya koyar ba kaga kenan a cikin kalmar ta Muhammadu Rasulullah shi yadda ya faɗe ka akwai gyara sun yi bai cika ta cikakkiya ba sai ake ka ce Allah na abu da inda Allah wa an na abu da hu bi ma kara ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah ba za mu bauta wa Allah ba sai da shari'ar da Allah ya zo da ita wani ba zai zo mana da shari'a ya ce bauta wa Allah da ita ba shi kenan kuma ya zai bauta Allah kenan da shi in haka ne kenan yi amfanin aiko manzo in har komai za a bauta Allah da shi ya karba sai an ce an zo ne gani iya kance iya abin da yake so a bauta masa ne kuma Allah ba ya san bauta masa bane dan bautar za ta yi ma amfani ba wallahi wallahi in duk duniyar nan take gado da bauta Allah ba abin da zai rage Allah kenan a ce ya san bauta masa ne don na gwada mu kai ya gani miyagun mutane ne ko kuwa nagartattun mutane ne kada ce a yi kaza don ya ga za a yi yadda yake a yi a lokacin da yake a yi yadda yake a yi ko wani zai ƙara ya rage to akwai waɗanda tabbas ba su jarraba wannan ba wasu tun ala ilaha illallah suka faɗi ba Allah ka ɗauke bauta ba suna bautawa wasu mutane daban suna bautawa wani abu daban har aljanu ko mutane ko mala'iku ko duwatsu ko ƙarafa duniyoyin mutane na duniya sun faɗa a wannan kalmar ta farko to kuma in ka faɗa a ta farko za su ka faɗa a ta biyu yanzu indiya da china da sauran kasashe wasu na bauta a maraki wasu na bauta a saniya wasu na bauta a fulawa wasu na bauta a ayaba wasu lemo wasu kandur wasu kurar wasu annabi musa wasu shehi wasu kabari wasu waye kan abin da ba a wuta ba to kaga tun anan duk wanda bai bauta Allah shi kadai ba ya ta ala ilaha illallah in ka yadda da la ilaha illallah cewa ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah to sai ga bangare na biyu kuma ba zan bauta wa Allah ba sai da shari'ar annabi to anan ma da yawa mutane sun faɗi akwai waɗanda suna bauta Allah abin ba da abin da manzon Allah ya koyar ba to wa yasa kaka bauta Allah ba da abin da annabi ya koyar ba kuma abin mamaki bayan mutum yana bauta wa Allah ba da abin da annabi ya koyar ba kuma lokaci guda yana yaƙar wanda annabi ya koyar wannan ya fi hatsari kuma ba za ka ce jama'a ni zan bauta Allah ba da ba da abin da annabi ya koyar ba amma ku in kuna so ku je ku bauta Allah da abin da annabi ya koyar ka ka huta ka huta da to sai ka ce za a bauta Allah ba da abin da annabi ya koyar ba kuma za mu hana abota wa Allah da abin da annabi ya koyar za mu ta'a za mu gaba da masu koyar da wannan wanda bala'i ya yi ma yawa ya yi ma yawa dole ka ci kasa wannan dan Allah ba zai bari a rubuce sunna annabi ba abin dole Allah sai ya karya ka makaryaci kuma sai ya kawo kantansa ko kuma ya tona wa karya a fili ko kuma ya rubuce ka alƙawari yawa kansa abin inda a ce sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta wani mutum ce ai da yanzu ba labarin ta yadda ake mata sharri yadda ake mata kaji yadda ake mata maganganu iri iri wanda sai ana abita da kurin da ake masu gunta da kwaje da iskili da cin mutunci ba a ce sunna ba ta Allah ba ce da yanzu ta musu babu tun da ake karatun ma ba zai zaune ba amma ka duba kullum karuwa ake kullum ci gaba ake samu kullum nasara ce take karuwa cikin gidaje matan aure yara tsofaffi ko ina ka shiga sunnar annabi ce take cin nasara ko na ka taɓa ce ce zai hujjata da ke sa kuka zama gama kan fitina da tashin hankali muke son zaman lafiya domin zaman lafiya shi ne alamar sun da fara sunna annabi ta da hankali da guguwa kuma da hatsaniya ko ce ba bid'a kan sai dai kaga abin da yake masa da masu kamar da malam abubakar kuma Allah ya masa rama yake faɗa ne abin faɗa baya faɗa in ka rasa abin da zaka faɗa to abin da yake maka sai faɗa abin faɗa da faɗa to wani ba shi da abin da zai faɗa ne rage sai faɗa kawai sai ya taɓa yi hannu ya nau saboda ba shi da gaske Sura Allah ta'ala yake cewa sun maƙala inna innan ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah hakika waɗanda suke maka mubaya'a sun yi wa Allah mubaya'a wanda biya wa manzon Allah mubaya'a to yayi wa Allah mubaya'a kuma yadda wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah wanda ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah wanda ya manzon Allah mubaya'a ya wa mubaya'a man yuti'ir rasula faqad ata Allah man yubayi'u Allah rasula faqad baya'a Allah hadi da shi duk abin da annabi yake kai in kai to ka bauta Allah yasa Allah da mutane suka ce suna son sa sai ce to kuma manzon Allah ne وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكيف إن كنا كنا في ديكا kada kowa ka taɓa ce ce ma masoyin Allah ne masoyin annabi ne Allah ya ce ga ka'ida duk mai kanka mai suna idan yana bunka da haka zan gane ku ai hanyar zuwa da mutum ta ka fassara ku ibn Qayyim yace an an ya fassara ku ya ci fassara sai ka ga duk sallah aka kokarin fassara ta an sake yi kai nan ta ne so ita sai dai a faɗi waɗannan abubuwan guda shida da suke kewaye da su babu hu kamar su hu tarku hu waɗannan abubuwan da suke gefen so su ake faɗa al'amomin sa su ake faɗa suke fassara so amma aka ce faɗi so mutum da sun so su kaɗai a wata al'amari to ne to so an taɓa samun so ta biyayya ta ganin girma ta darasawa ta kaza duk abubuwan da suka kewaye su babu su kaɗai ne a kan kansa su kaɗai ne kuma suna kansa. Su larawa musamman na abin. وكان حبك صادقا مع بعض ان المحب لمن يحب يد الله فوق ايديهم يعني بيعة الرضوان yana nufin bai'ar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ake kiranta bai'at ridwan ai ai inda ma yubayi'un Allah bi bai'atihim iyyaka sun yi wa Allah mubaya'a ne saboda sun masa mubaya'a kamar da in sun saba masa sun saba wa Allah haka in sun maka mubaya'a sun yi wa Allah mubaya'a yadda Allah fauka aidihim hannun Allah tana gurbishin hannayen akwai hannun Allah hakikatan kama ta biku billahi azza wa jalla la yusadihu al-makhluqina Allah bai kama da halitta ba halitta ba su kama da shi ba bi gairi tajjiri wala ta'til wala tawil ba tare da fassara ba ba tare da korewa cewa babu ba a'a Allah ta'ala bai kama da kowa ba kowa bai kama da Allah ba to duk abin da aka faɗa na Allah in dai an raba shi zuwa ga Allah to ka san da irin nasa bane ba kuma irin na halitta bane kalkiyarsa kuma Allah ne ta ya sani kai wa ka ce yadullah eh mun ce yadda Allah saboda ne saboda Allah ya tabbatar da kansa ne to sai kace yaya halitta sai mutum ba musali ba sai Allah ne sai dan bai faɗa a cikin alqur'ani ba ko manzo Allah bai fassara a hadisi ba wannan shine mazhabin salafus salih in kuma an dawo mazhabin ɗan tawili to kuma ta fara cewa ya ani qudratuhu ya ani kaza ya ani kaza su kansu masu ya ani sun kasu bakwai fauka aidihim gurbin hannayensu shi a nan ma ne ke cewa dukkan sukar Allah ta'ala tana da ka'idoji da malamai suka bayar guda bakwai wanda in mutum bai rike su ba zai yi kuskure na daya yake sifatun lahi ta'ala kulla ha sifatu kamali sifofin Allah duka sifofi ne na sifa da sifa la naqasa fiha bi wajhin min al-wujuh ba ta da wato tawaya ta kowace fuska na biyu babu sifata awsa'u min babil asma'i sifofin Allah sun fi yawa a kan sunaye ba dukkan suna suna ne amma ba dukkan suna ba ne suna na uku sifatun lahi ta'ala kan da tumu ila ismaini subutiya wa kalbiya sifofin Allah sun tafi gida biyu akwai da ake tabbatar da ita akwai da ake koyi na hudu sifatun subutiya sifatun madadin wa kamalin dukkan sifar da aka tabbatar wa Allah to sifa ce ta yabo da isa نبي الصفات الثبوتية تنقسم إلى اسمين ذاتية وفعلية صفات الله كما لا يتثبت مثلا كنت في بلادي أقول ذاتية أقول فعلية أقول صفة بصفة في ذات الله صفة في ذات أقول صفة في فعل ومفعلية الله يأيتها نجد يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين duk sanda za ka tabbatar da Allah su cikin da suka dace da shi ka kula da ka'ida biyu na ɗaya a tamfil kada ka ce Allah ya yi kama da wani abu ko wani abu ya yi kama da Allah na biyu a takayi aka ce ga yadda su take na bakwai sifatun lahi ta'ala tawqifiyya la majali lil aqli fiha dukkan Allah yadda take haka take yadda ta zo haka za a karanta ta hankali ba shi da dama a wannan gurin ba ka jan hankali ba ne an ka buɗe wa hankali ka je kai a iya hankalinka in kace kaza wanda yake ka hankali ko yake kaza wanda ko bai kai ka hankali ba sai yake kaza ka ga samu kauli uku wanda mai hankali da yawa da wata cikin hankali da mai karancin hankali to kuma wanda mahaukaci kuma ya zo mai laifi وهنا ما تكون القواعد المطلة في صفات الله في أسماء في صفات الله وأسماء الحسنى من قرأت أن تعلمون فهم يتفقون يريد عند البيعات ينا لكم أوجا مبايعة وكيل قوة الله ينا لكم قرف الله وكيل ثوابه وكيل منته وكيل أخذه إن دي أكبر فأنا بكيل كيل قيل قوة الله قيل ثوابه قيل منته قيل فقده الله هو من القيل وقال وهذه استعارات ولا استعارات من اجمال الله يمس رحمه وتجليد في الكلام كما جناتي هي السم لنا وتأكيد لأخذ بيعتهم إياه بل أرفق ونو مبايعة بتعبيت وتفتح بتعبيت سيوى النبي وتضم شأن المبايع لكما نون مرأي وندع سيوى مبايعة صلى الله عليه وسلم وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم أين يبدأ كل كل كشف ولكن الله قتلهم ألا ليكشفوا كل يسويكم كي قال كما الله سيشر ده متوى يكشف كل يسوي بي كتا أوكا ko kawai ne jihadi da muke mutum muke cin nasara yawa Allah ne yake ba nasara وما رميت إذ رميت الرمي ينقسم إلى قسمين أقول ابتداء بانتهاء ولا ورد إسرائيل أنا كنا رمي idan na wannan abu ai za a ce na yi jifa ko da yake inda zai je ba yanzu misali kace kana son ka je ko rana ya ka ɗauki doki ta jifa sama ya ce ka yi ya kai rana ya sunan jifan naka sunan sa jifa to a ce kuma da ta jefa sai kuma aka jaji ba mata kai shi gurin to wanda ya ga ya kai shi ma za a ce maka yayi ai jifa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka hannunsa ya ɗebi kasa a kafin hannunsa sai kasar ta dinga tasbih ya zuba ta a hannun abubakar kana tasbih ya zuba ta a hannun umar kana tasbih wani sahabi yake aka zuba ta a hannuna sai sai shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsa wannan kasar duba adadin su wani yana kallon gabas wani yana kallon yamma wani yana kallon kudu yana kallon arewa har wani sai jifa wanda fuskar sa take fuskantowa shi ne abin da ya shiga ida ba amma sai Allah ya tsara yawan kasar ya kuma rarraba ta gwargwadon yadda za ta isi kowa ya kuma kai ka in a tsubunne kake sai ta biyo ka a tsubunne ka karkashi kafa ka ta shigo ta zo ta shiga idan ka ga wannan waye da wannan aiki ya za ta wa mara maita in jira maita ba kai ka fitar da abun ba a lokacin da ka jefa walakin Allah kai ka jefa Allah ya ne hada alil kuda'i ya mulki hawa kai ne mai iftida Allah kuma ne fitarwa kai ne mai jefawa Allah ne fitarwa to shi yake walakin Allah harama فإن كان الأول من باب المجاز وهذا من باب الحقيقة هنا حقيقة أشياء مجانا لأن القاتل والرامية بالحقيقة هو الله من كثر من إحدى جيما فيه الله وهو خالق فعله ورميه في أحد أيكم لمسيه في أي كتاوى بالجيفة والكافة وقدرته عليه في أحد قدرة دكي جيما لإيكا ومسيئته لكما مسيئته ولأنه ليس في قدرة البشر توكيل تلك الرمية حيث وصلت ما لدى قدرة أدم يجب يجيب الأسى تتجي ترغبوا تكركسوا تقيد عدد المتعنى التي يقولون تتجي إلى القوة هم ينصر أن ينصر حتى لم يبقى منهم من لم تملأ عينيه حتى إذا ما باب والمسلم لكي وننبني إلى أسى تتكى مسئيه وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة حتى من تلك الملائكة تحيي وكافرين على البدر كما تبت حقيقي وقد قيل في هذه الآية الأخرى أنها على المجاز العربي وتلك مجاز من العربي ومقابلة اللفظ ومقابلة اللفظ ومناسبته لمناسبة الشيء أي ما قتلتموهم وكشفتها وما رميتهم wa baka jefe su ba an ta izra mai ta lokacin da ta jefa wujuwa wa fuskokin su bil asba'i da kafan kami wa turabi da kuma turbaya walakin Allah harama qulubahum bil jaz'i ay anna manfa'at ar-rabbi jibar amfanin jibar kanat min fi'lillah aikin Allah ne huwa al-qatil shine hakikar wanda ya saka wadannan kafirai warrayi shi ya isar da wannan tsakuwa zuwa ga idan su bil ma'ana in aka yi shi da ma'ana wa an ta bi ismi ko kuma kai ne a suna da yin jifa wannan fassara ta biyu kenan amma ta farkon da ya kawo ta fi karfi to Allah ya kara mana san annabi da tabbatuwa akan sunnarsa da kare ta da dukkan wahala da yaɗa ta a duniya ga baki da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yake malam tambaya ta na ita ce menene ingancin hadisin da ake cewa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya ziyarce ni ina wato bayan na rasu cewa kamar ya ziyarce ni ina rayu hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya je ya masa salati ya masa addu'a Allah zai manjo masa da ransa ya amsa masa addu'a da sunansa da komai wannan hadisi ya tabbata inda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka ne mutum ya je sai ya je ya tsaya daidai kusan kofar shakin nan na na yi tafi da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu an masa tsaya daidai gurin sai mutum ya tsaya a nan ya ce assalamu alaikum ya rasulullah an ta Allah ya tabbata da yake ya kai wannan manzo Allah ya saka maka da alkhairi akan gwagwarmai da kai ka tabbatar da addini wanda muka samu tsira ta hanyar ko kai addu'o'i kai masa salati sannan ka masa Abu Bakar shi ma kai masa addu'a kamar a kusa umar kamar a addu'a wanda yake malam ya halatta mutum ya kashe fitila in zai yi barci shi ma ya zo a sunna har ma da wasu kasaba annabi sai gobara ta tashi a gidan sai annabi ya ce inna hadhihi an-nar aduwwun lakum wannan wuta mace sai ga mun su a cikin rahamu in za ku barci ku kashe ta domin matsi ya ce a gare ku wannan yana cikin sahih bukhari da muslim ita ne kuma tana hada gobara kuma wasu ne fantastic a kasance malam ina son ka yi min isara da littafin da ya magana a kan mahimmancin neman ilimi da yawa sai su kai da aka wallafa amma dai ban ga kamar littafin nan na ibn abdulbar ba ya muku bayanin ilimi wa fadli yana nan buga shi da mujalladi biyu na ibn abdulbar ne almani shi ne mafi girma a cikin littafin da zai wayar maka da kai akan neman ilimi ba akwai kananan littafai suna nan da yawa akan mahimmancin neman ilimi kawai in kana neman ilimi abu uku za ka samu malamai sun ce abu shida ne amma kuma yanzu an rage sun koma uku in ce za ka nazo ilima illa bi sittati to yanzu abu uku kuma abu uku an jefa su cikin biyu kana son ilimin kuma kana da kuɗi waɗannan zuri ko ma da waɗancan kuɗin su waɗannan zuri su su wani yana da kuɗin amma baya son ilimi sai ka ga ya ce wani kuma yana da yana son ilimin amma ba shi da kuɗi sai da ya kasa sai da idan biyun nan suka haɗu kana son ilimin kuma kana da guzuri wanda za ka je littafi ka ci abinci ka shayi kitan abin da mai san mai kamar kai nazarin ka da ɗan kirkan ta inda ake majalisi za ka je duk littafin da aka sa za ka iya ci duk littafin da aka faɗa muhimmi za ka iya zuwa kasuwa ka ci a magana ta tsari amma za ka ɗan littafi ka gan shi ba ka da kuɗi ba ku je ni kana son ilimi ko kuma wani shi kuma ga shi Allah ya hore mu miliyoyin kuɗin ka ba za ka kashe shi shi ko ba na son ilimi bayan Allah ya ma jinnan shi ke ya sa maka fa'ayin ilimin kuma ya hore maka sai ta karatu wannan yake ma idan mutum ya sami kansa a kurkuku kuma gurin da najasa a yaya zai yi wajen yin sallah zai yi akan najasa ne ko yaya zai yi malamai sun ce idan mutum ya samu kansa a gurin da ba abin da zai ke mama da shi babu kuma abin da zai yi alwala da shi yana da hali ɗayan biyar na ɗaya fasawar imamu malik shi ya ce babu sallah a kan shi kenan sai ya ta zama a ce ranar da aka fito da shi kuma ya fito ba zai rama ba sallar ta ba ramuwa ko ba zai ba wannan shi ne fasawar imamu malik fasawa ta biyu ta ibn al-qasim almajirin ta yace a'a shi ya saba malamin sa imam malik shi yake za a yi sallar haka a kan najasar kuma an fito za a rama sannan malam alfabu malam alfabu ya ce za a yi sallar haka amma ba za a rama malam asbabu kuma ya ce ba za a yi ba amma an fito za a rama sai a tara adadin can an fito a rama malam kajiki kuma yake na akwai taga sai ka zai hannun kan akwai iska ka da iska sai ka yi wama da ita kai sallar imani malamai sun kudin da maganar malam a kan cewa kai sallar haka ko a kan da dukkan ne kai wannan da zai wata bayani da ya da larabci shi wannan ba za mu iya sanin ne a ciki ba sai sai masu da shi su bayanin abin da yake damu to kuma akwai wasu yan kwa da suke wani majalisi su ma ana takura musu da sanin su ne ne su ba wanda za mu ce musu sai su gaba da hakuri in sha Allah nasara tana nan da duk mutumin da ya tsaya kan sunna sai ya tuka kullum sai ya tuke komai na to da ka biyo hanyar annabawa dole abin da aka gaya musu za a gaya musu sun mutuncin da aka yi musu za a yi ma wulaƙancin da aka yi musu za a yi ma to da aka mutum sai dai ta haƙuri a nasara za ta yi karuwa ɗin yi da insha Allah sannan masu majalisun gwamnati wanda aka wuce musu masallaci an shigar da kara din kotu to yan uwa mu muna da sakaci wajen bin haƙƙin an shigar kotu wannan ya faru lokacin da aka ƙona wannan rumfa ko aka ƙona shagon da nake karantarwa a nan gidanmu na adakawa da aka kama waɗanda suka cinna wutar tunda suka zo akwai mutum biya a ciki suna kwance suka wuce suka kama al'adar suka kulle suka tura fesa sai suka ce ka kana ita ta kama daga ciki kuma ga kofa ne jira ka suna ce ihu akwai wanda ya musulunta ya zo ya musulunta sai na ba shi gurin da ke kwana kuma wani yaro a wani suke kwana tare na ka suka suka ci dukan kofar nan suna ji kuma mutane suna ji ka isu fito su guje kowa na da yake cikin gidan shi ne fito ya zo ya kama da kyar ya samu ya falle suka fito ta ta kama da aka zo na biyu kuma suka suka sake zuba wannan a kan rumfar da muke karatu suka watsa fetur sun zo suke suka kabda fetur sai a kana suke kama da hajji warin fetur ɗin na kai na cikin gida suke zo suka fito aka mutu da gudu suka gudu suka sake sakawa wani yara na wuka a hannu to da aka kama sai daga cikin yaran da aka turo wanda sun faɗi cewa gidan kabiliya suka turo su wannan ta'addanci da aka kai su wajen yan sanda yan sanda suka tura maganar kotu alƙali ya tsaya yana ta bin diddigin abin ya kuma ce a ji a ɗaure yaron kamar sai muka daina zuwa kotu a nan aka sanar masallacin zuwa a dinga zuwa sai zama kawai mutum biyu suke zuwa bangaren ahalin sunna su kuma yan ɗari da su zo mutum ɗari uku. Kira ka suka dinga kurki ta gefe wa yana gaba mu da yawa suna da yawa. Kuma an sanar ɗan uwa kowa sai su zuwa wani kuma da ya san ya gaba ɓata lokaci za a yi awa ɗaya. Sai fara zuwa wani lokacin kasuwar sa yayi. Ke sai sa ba ma iya bin haƙƙin mu sai sa duk abin da ya faru a cikin gari na wani abu da aka yi wa sunna ba ma san a dinga wasa da Domin da an taɓa wani abu ɗaya daga sun samu ƙofa. to duk da zuwa inda ake mana ba cikin gari ba za su ji daɗi ba dan abin waya da suke su da suke to a ce ku kuka tsala na ku yan izana mu ga shi da muke wa namu kaza sun yi kaza to za su je su yanzu da fara a kofar bai da suka yi wannan ta'addancin a kofar bai suka fassara suka aka yi ya da motsa ita ma aka zage ta aka yi mata fitsari motsa ma ne yana nan mun kasa bidiyo na waɗanda aka fassara akwai yawon yana na a zaune wanda kuma sun sana aka karfi naman aka yi da rikin sai aka ja ta ɗinki har yanzu da kamar zai tafi lahira yan ɗari ta suka sami su wanda aka fassara a karatunmu na kwakwawan bai yin wannan abu da suka ji ba a yi komai ba ba a ɗauki wani mataki ba ba a yi abun nan ba sai suka je kuma suka buɗe ɗan da rabu to a ce kun suka ƙyale na ku ɗan izala mu da mu da muka fassara su muka kakkarya su muka ci mutuntu kun ga ayyuka an jera karatu wannan sai da ƙarfafa na can suna suka fara siyan makamai za ka nawa ya kafaru ko aka ce yi ya kafaru dubu ko nawa siyan dubu ya na zama ya kafaru ma na ƙara aure da da za su kare wani ya kafaru ma da alhamdulillah to sai ya ga muku gaskiya kuma ya kafaru ba ya kafaru ya ya kafaru sai ƙara wani ci gaba to suka zo kuma suka yi wannan fitina aka yi kan jima gaban bidiyo aka yi ni da jiki zai muka zauna yake sai na sa hannu ba za a ci gaba da karatu na rawa ba a dakatar da gidan zaman lafiya ne a aka zo aka zauna da abin nan chairman na daga local government da waye security da waye abin da kai har ga on commissioner yan sanda ya kai har ga on sarki kan to ai ni a unguwar ba ko ne sai dai dan unguwar ya yi karatu an da su ai shi ma an yi wasu da ku gayyato ya karatu a gurin shi ma ba ko ne yawwa sai dai in ba za ku ƙara gayyato wani malami ba ko ba ko da da maulidi ya zo ya muku maulidi a gurin kuka ce muke yadda ba su kuma suka takura mu wani ne wanda zai kuma lafiya suka ce mana daɗin baki mu sa hannu mun dakatar da karatu zuwa wani lokaci na gaya musu in aka yarda aka sa hannu an dakatar da karatu to ba ba ya rana da za a yi ta har abada to ban zai da aka ba in zai zuga su karatun malamu ya farwanta haka aka yi na ɗan mai cuta na gurukul mara to idan ana yin haka ɗan uwa ba su da ƙarfin hali na su tsaya kaka ga abu karantarsa warwatsuwa zai daga nan idan suka ga cewa sun rufe wannan masallaci kan abin da ya faru kan abin da ya biyo baya to kuma sai su fara gaya wa ɗan wata unguwar ku aiki ɗin ku ne ku ku kuka ƙara ɗin izalar mu na mu ɗin izalar da muka je muka rufe masallaci muka rubuce shi ba da ya magana ta wuce ba kuma ku rubuce na ku to nan sai ka ji kuma a wata unguwa an sake cewa an sake rufe wani masallaci sai ka ji kuma a wata unguwa an ce an sake rufe wani don muka fara rufe ƙanana wata ran fa manyan za ku rufe to yanzu za ka fiki da karamin masallaci da babba sun nawa ne fatin masallaci ai ba shi ne girma ba shi ne muhimmi ba kai hawa kamar asusa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khayr amma asusa bunyanahu ala taqa zurfin hari kan hari bi dinari da ga wannan shari'a za ta fara wanda su rubuto takarda muna son mu samu lauyoyi namu waɗanda za su je gaban alƙali an ce nan alƙalin na kotun nan ta kaje wajen jikin masallacin juma'a shi zai yi shari'a wala kotun nan shi zai yi shari'a an kai masa kuma an kai masa bayani na shekarun masallacin da abin da ake da yadda ake da abubuwan da suka faru to karan muka ba su kaɗai suke zuwa ga kuɗin mota ga ɗan abin da za a dinga karɓa a hannu shi ma wata matsala ce saboda haka ta'awun din nan da aka ce za a yi wajen taimakon suna wajibi ne su nuni inda ahlus sunna ya ce wai wa Allah to duk ahlus sunna su fara abu ba ya daya duk da haka ba wallahi wata ran cin yin za a yi tar to an shirya shi da muka rama saboda haka dole mu tashi mai aiki waɗannan yan uwa suna buƙatar taimako guda biyu na farko kamar da muka bayani wannan masallaci tabbas za a gina shi insha Allah da kallon Allah ya izinin sa saboda haka dama akwai wanda yake shi zai zai gina ɗan unguwar suka ce yanzu to akwai taimako da za a nema daga baya na kayan aikin an fara wannan gini insha Allah za a sanar da lokacin yanzu taimako na gaggawa shine batun taimaka musu ta bangare guda biyu na ɗaya kun ga harka ce ta kasuwa ne ɗalibai ne kuma an bar su kaɗai suke ta zuwa to kuma shari'ar nan za ta iya yin tsawon lokaci za a iya ganta da tsawon to ko an gane da mu za mu je mu gina masallaci mu ci gaba da sallah to amma dai jin haƙƙi yana da muhimmanci mu ga ƙarshe a me za'a in an yi hukuncin an zalunce mu dama an saba zalunta ma a garin nan sai mu bawa Allah in kuma an ce da su kyauta ba dama ba su kyauta din ba ba mai mu abu da ya shafe mu amma dai wannan shi ne don haka idan aka sanar an fara zadan sun ce mun yau da za su je a za a fara zama ko kwararan fara an je din an je an fara magana an fara to an fara karɓar shaida guda ɗaya to to kun ji an fara a ranar alamun sarara ya ce wa karfe na shida ga wata kan shekara zuwa goma Raka mutane a dinga ɗan lekowa ana ganin su kun ga wajen wasaran al'adu a sai jira ba tarke su durihin min Allah wani ba tsoron Allah yake bari ya hango ya gaddawa waɗannan mutanen kuma suna da goyon baya ba su kaɗai ba ne kuma abin nan na al'umma ne ba nasu bane su kaɗai to su ma su samu karfin gwiwa su ga tare da ɗan wanda kuma yake rewa ya taimako saboda kuɗin mota da walhalin da za a dinga yi shi ma ya kamata ya kara su taimako yanzu an sake neman taimako za a taimaka musu da wani abu. Hanyar taimako? A tsarin yankin. jama'a za a sake neman taimako za a taimaka wa ɗan yanzu duk waɗanda suke cikin gari sun san wahalar sunna ahlus sunna ɗaya bane cikin gari daidai yake da na waje guda ashirin ahlus sunna ɗaya a cikin gari kan daidai yake da ahlus sunna ashirin na wajen kan sai da kai ba ka da wata matsala wannan babanka na yi in babanka ba ta fahimta ba in ɗan uwanka a wajen aurenka wajen sunanka maƙotanka unguwarku a kwana ne ma ban jiri ne ma da la'ilun khairat ya ba shi ba ka rasa abinci ka rasa kaza a ce ma ɗin gida a ce ma jita cikin gida a karan kwashin ƴaƴanka in ba a taimaka a halin suna wallahi matsalar mu da muke suna cikin da muka san muhallin da ake ta da sanin da ake ta ƴaƴan mu masu sani dan fashe sun ta iri ne wani yaro sai a huzaifa ne ya mu yi wani ya kare shi da tarbiyyar hannun sa yake Allah ya tsine ma Allah ya tsine wa babanka ya ja mu wani ya kare
ce da manzan Allah ya rama ta bayan la'asar wata yawa kuma ta wuce daga sai da ra'alin manzan Allah kuma ba da sura ba ce kun salla bayan la'asar na kula rasa a biyu bayan la'asar kuma da wasu ce ya za mu haɗa wancan hadisi da yake bawa salla bayan la'asar ba sai rana ta fadi da kuma hadisin da yake annabi ya rama salla rasa a biyu bayan la'asar da kuma hadisin da yake na Ali da yake kun salla rasa a biyu bayan la'asar mutukar rana ba ta fara ja ba jima da suka ce tun da ya ce matukar rana ba ta fara ja ba to wancan hadisi ya zama kan ni uri da dubi ma'ana an yi itlaqin bayan la'asar ne amma ana nufin daga lokacin da rana ta fara ja amma lokacin da rana take da hasken ta gau mutum zai iya yin nafila bikar in ba tahiyatul masjid ba to imam shafi ya ce tahiyatul masjid ana kiranta zawatu sabani akwai dukkan da kai alwala kai raka'a biyu ana kiranta zawatu sabani akwai dukulun masjid ita dukulun masjid da wato alwudu ne kulli salati wannan yau guda biyu imamu shafi'i yace ba su da lokaci tunda an ce shiga masallaci shine sababin yin su ba a yi la'akari da yaushe za a shiga masallacin ba an haka duk wanda ya shiga masallaci a masabar imamu shafi'i ko bayan da asar ne ko rana za ta faɗi ko da lokaci ne in ya shiga masallaci to ba zai zauna ba sai ya rasa aji yana kiranta za ta saba amma shi imam malik shi a fatawarsa cewa bayan da asar ba na kula mutlaka sai dai idan sallar ta ce ta farila ba samu damar yi ba sai karama ko ka yi da a lokacin amma babu wannan to wannan a cikin kudin sana babu nawafil ya kawo kawai imam malik ya kawo ne imam shafi'in kuma kowa ba wasu zuciya faɗa ba kowanne akwai dalilin da ya dogara shi imam malik ya dogara da wannan hadisi mutlaka ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس da wannan ya dogara hadisi ne ko bukhari da muslim ma sun rawaito shi a bayansa saboda haka shi kuma imamu shafi'i yayi la'akari da abin da yake da sababi ko sababin sa ne faruwar sa domin sababi ma yalzamu min wujudi bil wujudi wa min adam bil adam shine sababi shi kuma illa sharafi ما يلزم من عدم للعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما إلا ما يلزم من عدم للعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فكتب السبب إلا دمانه كما ده بمبنش to sai ce abin da yake da sababi in sababin ya faru a yi shi ko malik ما يلزم من وجود للعدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته شنو معنى to shi ne dalilin da ya sa imamu shafi'i ya bada wannan fasawa to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya fata dan kwa da alkhairi wanda suke taimaka a cikin ta kowace irin fuska da kowace irin dama assalamu alaikum